أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا أن يكون الناس أمة واحدة ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبيس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم أنكم في العذاب مشتركون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار آمين baya haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkan mu da sake haduwa a wannan fili mai albarka inda muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a a kuma cikin wannan wata mai albarka watan Ramadan na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in yau muna dare na bakwai azumin mu bakwai ko gobe ne na takwas in Allah kai mu sannan kuma ya yi daidai da sha biyu ga watan biyar miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha tara muna muna cikin suratul hajji mun kwana a aya ta sha hudu yau za mu tashi a aya ta sha biyar Allah yana gaya mana bambance-bambancen mutane bayan Allah da Allah ya halitta gashi kuma Allah ya kira su gaba ɗayansu da su yi tsoron Allah, to amma ba kowanne ne ya yarda ya karɓa kiran Allah ba, wasu sun karɓa amma galibin mafi yawan rinjaye ba su karɓa ba, to su ne Allah yake gaya mana waɗannan da ba su karɓa ba ɗin, kowanne ga irin nau'in rishin karɓawarsa, shi kuma wanda ya karɓa ɗin shi ma gashi daban. sai Allah ke cewa cikin bayanan sai ke cewa man kana من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير ubangiji subhanahu wata'ala yace man kana yadunnu allan yasruhullah duk wanda yake zaton Allah ba zai taimaki manzon shi ba sallallahu alaihi wa sallam ko kuma taimakon da Allah yake ma annabi shi yana bakanta mishi rai fit duniya wa da akhira a rayuwar duniya da ma lahira Allah ce to falyam dirbi sababin ila sama'i sai samu ta igiya ya kulla a saman gidan shi sama anan abin da ake nihi sama'u baitihi saman gidan shi ya kulla igiya wanda zai rataya wuyan shi kuma ya turo kanshi yadda zai shaƙe kanshi irin yadda in mutum yana so kashe kanshi ba ana rataye kanshi ba ya taka wani abu ya kulle igiya wanda tsawonta ba zai ta kasa ba sai ya rataya a wuyan shi kuma sai ya ture abin da ya taka din yadda shi in ya zaro bai ka kasa ba ita kuma ta tare shi ta ga yadda shaƙe shi ya mutu shine abin da wasu malamai suka fasara cewa idan mutum yana bakin cikin yana da damuwa akan taimakon da Allah zai ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da kuma taimakon da Allah zai ma addinin nan da musulunci da taimakon da Allah zai ma wannan alkur'ani har abin ya dame ka yana ma bakin ciki to ga abin da za ka yi in kana so ka warke wanda shi ma dai ba warkar da kai kai ba yanzu sai ka kulle igiya a saman gidanka ka rataya a wuyanka ka gangaro ka shaƙe kanka ka mutu a lokacin nan sun maye kaɗa sai kuma ya yanke ba igiyar zai yanke ba abin da ya taka ya haudin zai ture kamar yadda aka san dai me rataye kan yanayi falyandur hal yuzhiban na kai ma ya gi yin haka ɗin da yayi ya shaƙe kanshi ya kashe kanshi sai ya lissahi ya gani wannan abin zai iya warkan mai da bakin cikin da yake damun shi ba zai warkar ba domin kashe kanka dan kana damuwa da musulunci yana yaduwa zai ma magani a wata fasara kenan wasu kuma suka ce a'a abinda ake nihi idan mutum yana ganin ya dade shi abinda ke zuwa ma annabi Muhammad na taimako shine kamar ayoyin da Allah yake aiko mishi na rinjayi makiyan shi da nasarori da Allah yake bashi in har dan adam yana da dama ya kai gwanin bakin ciki to ya samu igiyar da zai kulla ya je sama sai ya kattoshe ƙohohin da ake biyarwa da rahamai zai iya to in ko kaga in ma ka je baka da abin da zaka toshe ƙohohi bare ma zuwan ma ba zai yi ba da haka malamai sun fassara da waɗannan guda biyu ibn abbas ya fassara da ta farko cewa ya rata ya kanshi ya ga in ya rata ya kanshi ya huta da jin labarin ci gaban addini zai mishi maganin bakin ciki a'a ya haɗu ma da wani bakin ciki abinda dai ayat take nunawa ko mutum ya so ko kada Allah ta ya so ba zai iya hana addinin musulunci ya samu nasara ba ba zai iya hana sunnar manzon Allah ta yaɗu ba ba zai iya hana bayin Allah da Allah ya ce radiyallahu anhu waradu anhu su samu masoya da masu yaba su da masu musu addu'a a duniya duk bakin cikin mai bakin ciki duk muguntan mugu wala sai an waye gari ana son sayyidina abubakar ana mushi addu'a kai kana bakin ciki kana zage-zage kana tsinuwa tsinuwa tana taruwa tana koma maka kana bala'i bala'in yana koma maka ba za ka iya hana ba sannan nasara ta sunna a ce ga wani shakiyanci ya rushe sunna ba a samu sunna ba babu dan adam din da ya sai haka domin mai gidansu shekan ma bai iya yin haka ba bare banzai kun ga wannan sunnar ta manzon Allah wallahi ita ce za ta yi nasara duk inda kake so duk wani makaryaci sai ƙarya ki ta ƙare an dawo sunna ce ke faɗa yi shi yasa addini na Allah ne shi yake ɗaukar nauyin shi illa mu bayan Allah an ba mu daman mu yi faɓɓasa mu yi jihadi don mu samu lada mu yi ƙoƙarin yaɗa da'awa mu yi ƙoƙarin rike sunna don kawai mu samu lada amma ku gane ko ba mu sunna ba za ta mutu ba fatan mu dai ya zamanto ana yi da mu Allah ta'ala ya samu dace sai Allah ya ce ni وكذلك أنزلناه آيات بينات والله يهدي من يريد Ubangiji tabaraka wa ta'ala bayan ya bayyana waccan aya da yake nuna tabbas sai ya taimaki manzon shi fa inna allaha nasiruhu la mahalata Allah lalle ne taimaki manzo Allah babu wata makawa kamar yadda ya alƙawalin sauran taimakon sauran manzanni inna la nansura rusulina wanda dina amanu fil hayati إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد to shine sai Allah ya bayan ya bayyana duk dalilai sai Allah ke cewa wa kadhalika kamar dai yadda Allah ya nuna ayoyi masu tabbatar da tasar da wanda ya mutu bayan ya mutu Yahud ya nuna hujjoji masu nuna kiyama gaskiya ce to kamar yadda Allah ya yi wannan to haka nan kuma shi Allah dai an ya sabkar da ya sabkar da shi alqur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda Allah sabkar da wancan ayu da muka ji a baya na cewa inna khalaqnakum min nutfatin summa min alaqatin har zuwa karshe sannan yayi magana akan yadda Allah fa'iza wannan wannan ita kasa fa'iza anzalna alaiha alma ahtadat wa rabat ita ma aya ce kan na biyu da zai nuna akwai tashin kiyama gaskiya ne to haka yadda Allah ya gwada waɗancan ayoyin haka kuma Allah ya saukar da wannan alkur'anin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayatun bayyinatin ayoyi ne bayyananu wadihan masu bayyana gaskiya ta tabbata masu bayyana ƙaryan maƙaryaci duk inda ya koye ya shiga wani lungu ya rabe ya libe kansa bai so a gane shi Qur'ani sai ya haska toce da shi ya nuna muku wancan wurin akwai mu kuma ma ga kada mugunta shi Allah ce yadda na sabkar da waɗancan ayoyin na nuna muku ayoyin isata da cikata a ƙudurata a kan ta da matace to haka kuma na sabkar da ayoyi na ga manzo na sallallahu alaihi wasallama wanda suke masu yin bayani bayyananu wa anna Allah lalle haƙiƙa Allah ya hadi man yurid Allah yana shiryar da wanda ya ga dama wanda Allah yake nihin shi da shiriya sai ya shirya yudullu man ya sha'u Allah yana batar da wanda ya ga damar batarwa ganin damar ubangiji ne wa yahdi man ya sha'u kuma Allah yana shiryar da wanda ya ga damar shiryarwa wala hul hikmatu tamma Allah shi yake da hikima cikakkiya wal hujjatul qadiya da hujja wadda ke yanke hamzarun kowane mai hamzari da haka nan in Allah ya hukuntar da yadda ya ga dama la yusu'alu amma ya fa'alu babu mai tambayar Allah me yasa kai kaza bayi suke da wannan dama a tambaye su Allah baka isa ka tambaye shi ba ya zartar wa zaka gaya ma in baka yarda ba ya za ka yi ba abin da za ka iya da haka ya ga damai ya yi shi yasa ya shiryar da wanda ya ga dama ya batar da wanda ya ga dama mashi'a ba so ba ne ganin dama ne in Allah ga dama ya shiryar da mutum in Allah ga dama ya bar shi cikin halakar shi kuma in ya bar cikin halakar tashi wa adalci ne hukuncin Allah adalci ne ba wani hukuncin Allah da yake zalunci Allah ta'ala ya samu dace Allah shiryar da mu sai Allah ce إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke cewa innal ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani musulmi kenan muminai walladina hadu da kuma yahudawa wasabi'ina da sabi'awa wan nasara da kiristoci wal majusa da majusawa walladina ashraku da wanda suke mushrikai masu bautar gumaka inna allaha lalle allah yafsulu bainahum zai yi hukunci ya rabe tsakankanin su yawmal qiyamati ran tashin kiyama inna allaha lalle allah ala kulli shay'in shahid akan komi shi mai shaida ne halarce ki ba abinda za a yi allah bai san shi ba wannan aya allah yana ba mu labari ne dangane da ma'abuta addinai a nan in buku manta in buku muka lura za ku ga Allah ya ambaci addinai guda shida ko nau'i nau'in aƙidodi har guda shida akwai masu imani ɗaya kenan ko mumine kenan akwai yahudawa nawa kenan akwai sabi'awa nawa kenan akwai nasara nawa kenan akwai majus nawa kenan akwai mushrikai nawa kenan to a wannan aƙidu guda shida biyar duka na shaidan ne ɗaya kuma na Allah ne suwa yi majority majority suwa ne ne na shaidan ne majority domin na Allah ɗan kaɗan ne amma wannan ‘yan kaɗan ɗin kuma su suke da albarka su suke da ƙarfin rinjaye kullum ma in ka lura ita duniya mabannata su suke da majority marasa gaskiya su suke da majority amma mai gaskiya ɗaya yana daidai da marar gaskiya sama da dubu goma inda za ka auna nauyinsu wannan ne za mu gane kaga anan addinai ne Allah ya maganganu ma'abuta addinai ne har nau'i nau'i shida masu imani su ne wanda suka yi imani da Allah da manzon shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan al'umma kenan Yahudawa su ne mabiya annabi Musa wanda suke da'awar bin Musa ko da suna kan daidai ko ba su kan daidai. Sabi'awa an yi bayanai akan menene suwaye sabi'awa. Wasu masu wata aƙida ne malamai sun yi bayanai daban-daban a cikin akan suwaye sabi'awa. Wasu ce su ne masu bautar mala'iku. Wasu ka ce a'a sabi'awa su ne waɗanda suke da'awabbin addinin annabi Nuhu. Wai ka tun annabi Nuhu, wai shi suke bi amma kowane annabi ba mabiyan shi bane su suna bin Nuhu ne. wasu kuma suka ce sabi'awa suna da da'awai imani su kamar musulmi ne amma wai a zabura suke karanta ta annabi dauda kuma suna sallah a alƙiblar da muke kallo amma madadin sallah biyar su uku suke suna da'awar bin annabi haya wato sabi'awa wani lokaci ka ɗauke ta kamar ahalin kitabi wani lokaci ka ɗauke su kamar mushrikai wasu nau'i ne dai na daga cikin nau'i'ikan batattu wanda a yau ba su da yawa a duniya sai 'yan kaɗan za ka same su a yankin iraki wajen mosul da wasu wurare kana iya samun ɗaiɗaikun su ba su da yawa su ake kira sabi'awa nasara kuma sanannu ne su ne kiristoci masu da awabin annabi isa amma maƙaryata 'yan bidi'a ne a addinin annabi isa su maƙiya isa ne masu ma isa jafa'i ne amma kuma da ba za annabi isa suke rawa tamkar yan bidi a zamanin annabi muhammad a yi ta rawa da sunan annabi muhammad a cuci al'umma annabi Muhammad da suna annabi Muhammad a hana sallah da suna annabi Muhammad a hana karatun alkur'ani da suna annabi Muhammad a shigar da mutane hallaka amma duk da suna annabi Muhammad in kayi magana wani ya ce maka ma shi shi kan annabi ne shi wane ne wane ne ya ga sunan dai yasa wani yake tambaya yana tambaya da Allah wai shi annabi gobiri ne aka ce to me yasa kawo gobarci a cikin annabta kuma ya ce to nan gikan shi ya zo da zagen shi nan bakwai nan shida a ga wani ne ya ciwa ciwa ko ya zo da zagen shi amma ya ce gikan annabi ne da haka shi kuma wannan sai ke ɗauka to wancan babban ma kakan ma haka yake muka ce ba gikan manzo Allah bane gikan ba wajen gwarzani ba ko ba haka bane Allah ta'ala ya samu dace da kaga cuwa-cuwa ce to su ne nasara majus kuma su ne masu bautar wuta ko masu bautar tauraro ko masu bautar rana ko masu bautar wata galibi suna yawa suna da yawa a ƙasar iran mutanen iran asalinsu addininsu na majusanci ne kuma shi ne suke ɗarwayewa su wanke su maida shi a yanzu ce shi ma musulunci ne a halin majusanci ne su aƙida su Allah biyu ne akwai Allah na haske akwai Allah da duhu idan kaga sharri shi wannan ubangijin duhun shi yake yin shi idan kaga alheri shi wannan ubangijin hasken shi yake shi da haka nan suka tare itace suke bautar wuta wutar ba a bari ta mutu Allah kawai ya kyale su shi din suke mu suke shan wahalar banza suna ta yin kawunan itace akwai mai yin duti duti ake wajen hura wutai kai kake duti kamar ku goma ku rinka ka dauko kan itace kuna zuba su kuma na su suke duti kamar su miliyan kullum suna kawo kawo itace suna tarawa wannan kuma yan jefa itace ne ba a bari wutar ta kwanta talafa sai ta shekarar dubu hudu tana ci ba ta mutu ba sai wa ya kashe ta sai na umar ya sa aka kashe ta alkashin jagorancin sa'ad bin ali waqas shi ya za ga mutanen iran babu wanda suke haushi irin na sayin umar saboda shi ya karya daular shi ya kashe magulancinsu shi ya yaƙi ƙasarsu shi ya tumɓuke mulkinsu shi ya ruguza daular daga nan musulunci ya shiga da haka wasu suka shiga musulunci karhan dole sai suka mai wani irin sharri za su ma musulunci shi suka fito da wannan tsare-tsaren da siyasa cewa ai musuluncin nan ya kamata a ce aliyu ne zama shugaba wato tsarinsu na maguzancinsu can sarki ɗan shi ne zai gadi sarauta to suka ɗauka shi addinin ma haka ne shi kuma addini bai da alaƙa da irin wani shi addini ba zalunci ba shi addini na wanda ya yi ne daman mutane dukansu bayan Allah ne ba wani wanda ya yi wani sai wanda yake bin Allah ko to ina ruwan Allah da wannan ɗan gidan suwa ne wani ɗan ba ɗan gidan suwa ne da bane idan kai dan gidan su annabi ne sai kai imani ka samu daraja biyu darajar ka ta imani tana nan da darajar ka ta yan uwantakar da ka da annabi tana nan idan kuma kai ba dan gidan su annabi bane sai kai imani kana darajar ka ta imanin ka gwargwadon duk sati nauyin imanin ka gwargwadon sakamakon ka idan kuma kai dan uwan annabi ne ba kai ba imani to ha ilau kana nan a wulakantaccen ka dangantaka ka da manzon Allah ba za ka baka daraja ba tunda baka yi shi ba shi addinin na an yi ne ba na an gada ba ne kun gane shi ya sanya manzon Allah da Allah ya aiko shi ya sami ƴan uwan uban shi guda hudu a dare a duniya akwai Abu Jahal akwai Abu Lahabi akwai Abu Talib akwai Abbas akwai Hamza ko haka ne to da ya zo sai abu wannan baban da abu jihar ko abu da wannan abu da habi abu dalib hamza abbas biyu suka musulunta da abbas da hamza sai suka sami ne darajar biyu kuma ba su musulunta ba waɗannan biyun da ba su musulunta ba an ce a jayo su a ba su aljanna saboda bi kawai yan wani balma aya gare sura gare tana kama sunan wan uban wan wan baban manzon Allah ana kama sunan shi ana aibata shi dan ya nuna maka addinin ba gidan yake yi ba yana bin wanda yi ne sai ga bilal bawa ba ɗan gari ba kai ka zo manzon Allah yana ce mishi bilal menene kake yi nake jin karan takalman ka takin ka yana bina a gidan aljanna annabi ya wuce gaba shi yana bin shi ga abu jahal bai samu aljanna ba ga abu lahabi bai samu aljanna ba sai wuta ga bilal bawa ya samu da addinin nan sai yan gida ne da ya aika ka kaga shi wanda zai kawancan amma guzanci ne za a cewa he dan sarauta zai ci sarauta wannan maguzanci ne wannan kidahumanci ne kuma ko a yau in ka kalle shi ai keta ce yanzu in ka duba zamanin indifanda din Najeriya ai da aka zo kuɗin da Najeriya take samu lokacin da aka maida ta ƙasa ɗaukan 'ya'yan Najeriya ta yi ba bambanci aka musu kuɗin goro dukkan su suka tafi firamare suka tafi sakandare suka tafi wannan barewa kwaleji ko ba bambanci tsakanin ɗan sarki wane da ɗan manomi wane ƙaihin ilimin sa yake nuna su wanda ya yarda aka kada shi ya faɗi haka ne wannan mutanen su ne suka samu suka zama manya a Najeriya. Za a ga wani wanda ya zama babba a Najeriya ɗan talaka ne, wani ɗan sarauta ne, wani ɗan gidan malinci ne, wani kaza duk ga suka zama manya. Yau su da maguzanci ya shigo su sai suka mai da suka kwashe da kuɗin ƙasai. Sai suke biya ma 'ya'yansu kaɗai makaranta sai suka kashe ka ƙasa. ta ƙasa kullum tana fama da yajin aiki da ƙarancin banci da ƙarshi malamin da yake karantarwa da ƙarancin albashi ya sha bai karya ba da kyau an ba shi awoyi masu yawa da haka karatun ba zai yi ba malamin to ba a yi bace ba ne a gidan shi riga shi ta tsage yana ganin zanen matar shi ya koɗe gidan shi yana yoyo shinkafa shi irin iska na ɗaukar bahun ya zo aji madadin a ba shi yaro 25 an ba shi yaro 80 suna mishi hayaniya kaga rabin shi mahaukaci rabin shi dan daba me yasa suka yi haka sun tsame ƴaƴansu dan su gadi wannan mukamin da suka wannan yanzu ba su sun sha ruwa sun rihe rije shi yasa sai muka ce mu yanzu kasashen mu rijiya da ruwa guga ne yake sketa ka san idan gugan ka yana da hukunta sai ki shirwa ta kashe ka bakin rijiya gari yadda ruwa to gugan yayi kohohi kamar guda 20 in ka je ka sa gugan ka ciko kan ka jaro ya huto kohohin sun ne da ruwan to su ne misalin yan bokon rijiyar kasar da arziki da mutunci da komi amma manyan da suke wannan kowanne guga ne mai kofa in ka dara shi ba zai karuwa ba kun gane yadda abin yake ai ma guganci ne wannan ko ya zaman to dan gwamna shi yake da kwada a yi karatun shi ba irin naku ba dan dan dan dan sanata dan dan bage da dan dan su kadai ne amma su talakawa ma ta kasa su su ba kowa bane in kana noma so ake kawai dan kama ya noma in gadi kake dan kai gadi in wanzanci kake dan kai wanzanci in shushana kake dan ka dan shushana ne kana diga shayi dan dan ka dan diga shayi ne gidan biredi gare ka dan gidan shi dan tutun mota kai haka kuma dan kai kama dai ne to wannan magudanci ne magudanci ne ita gaskiya ana mutane gaba ɗaya yan ƙasa ƙasar su ci za a yi amfani da dukiyar ƙasar su gwargwadon haƙƙin kowa a bashi mai ilimi mai ƙwarin kwakwalwa a borin kwakwalwa shi kuma da zaran kuka ce ba haka ba za ku yi to ƙasa ku dole ta koma baya shi ya za ga afirka ta koma baya saboda misali ga alaramma idan yana da basira to amma ni ba ɗana ba ne sai na ki hudda kuɗi in mori kwakwalwa shi ya yi amfani ne amfani ɗana sai ta ne ɗana zan kawo to sai na hudda kuɗi na biya ma ɗana Allah bai ma ɗana ba basirar da ya ma alaramma sai in kashe kuɗin ɗan nawa bai samu ba alaran man da ya kamata samu shi na mushi mugunta sai a yi ɗa kwanta uwa kwanci. Amerika in ta ga kana da kwakwalwa ɗaukan ka take ta biya maka komi ta mori kwakwalwar ta kai fito da wani takanoliki ka fito da wata fasaha jama'a ta mora haka ake son ƙasa ba a dankwahe mutane ba to wannan asalin shi ba musulunci bane shi yasa kaga ya zo a majusanci to wanda sune majusa a rubuce sai kuma mushrikai an san su masu bautan gumaka sai Allah ke cewa to dukkanin su inna Allah sai Allah sake kawo inna bayan dama a can ta inna ladina amanu ya sake kawo inna ya ce tabbas Allah ya sulu bai ranar kiyama sai ya yi rabe ya rabe kanin kasuwa irin rabewa zai yi hukunci ya tattara sauran waɗancan mabiya ƙarya ya watsa su wuta ya tattara waɗannan masu imani da Allah da manzon shi ya kai su aljanna shine alfasal shine alfasal bainahum yafsulu bainahum Allah zai rabe tsakankanin su ba ruwan Allah da yawan su ba ruwan Allah da su ne majority ba ruwan Allah da su ne kaza a yau majority ka gama Allah majority kana nihin duk wani mutum ya ce shi yana so a aiko mishi mala'ika dubu ɗaya to za a samu mala'ika dubu ɗaya da zai kama adadin halittar mutanen duniya duka kuma wannan mala'ikun dubu ɗaya kowa ya zo ya kama mutum ɗaya inda za a ɗauka mala'ikun sama ta bibi sama ana yi ba kan ba ma akwai operation ɗin yawan mala'ikun sama ta ɗaya kawai in ka kwatanta ta da ƙasa to ta kai a ce kowane ɗan adam mala'ika dubu goma ya kama shi saboda in ka kalli yawan mala'iku yadda sama take da tsarin sama yake haka take tahiya tana budewa tana tahiya tana budewa ba wai kamar runwa gini bane nan din daidai da sama yake a'a sama karami ne kasa kai sama yake da faɗi shi yasa inda za ka ɗauki duniyar wannan tamu ka saka ta a cikin sama ta ɗaya faɗin duniyar mu inda zai yi he a sama ta ɗaya kamar ka ɗauki ƙwandala ta naira ta ƙarfen nan ka jefa ta a Najeriya. To a jihar ka kusa mana a lera a ɗakin ka ma kwandalar ne za ta rike a cikin aljihun ka ma kwandalar za ta shiga. To amma faɗin kwandalar wannan faɗin duniyar mu kaf bai kai ba faɗin kwandala a sama ta ɗaya. To kuma wani abin mamaki sama ta ɗaya ba irin na duniya ba ne. Su sammai ba kamar duniya ba ne. Kaga duniya za a ga wani jirgin sama ya sheƙa da gudu ya tashi. Dan ba kowa. fili ne za a ga mota ta daka da gudu a wajen 160 140 180 har 200 ko daga nan zuwa lagos igudin ka ka kare haka ne daga nan in za ka abijan igudin ka ka kare har sai ka gashi akwai hili haka ne kai in ma duk mutanen duniya in suka mutu ka taba jin an je tona kabari aka ce duk wurin ya matse babu wuri ya mutu ka taba zawa kwanta a kai barci wani ce kai mutane ne tashi yanzu in ka ɗauki Najeriya da Nijar idan ka ɗauki mutanen Najeriya mu ɗauka su miliyan ɗari biyu kowanne ka yanka mishi wurin gida ɗaki ɗaki hudu na matan shi da shi karan kanshi tira kashi da garejin mota to duk yan Najeriya ka musu gida ka ce yanzu kana so su tashi su koma jihar Agadez to jihar Agadez za ta cinye su dukansu dukansu yan Najeriya da yan Nijar din ta yi jihar agar ta cinye sauran wurin biya zama gonakai a yi noma mutanen mai nasu ina ma mutanen mutanen da suke kwana a garin istanbul kadai mutum miliyan ishirin ne gari da mu duka nijar mutum miliyan goma sha bakwai ne kaga su kai baga gida ka huta zancen maza ake ce a rage aibuwa ina ma mutanen ka duba in ka tashi daga agadis in za ka tafiya bilma sai ka kilomita ɗari bakwai ba gidan kowa ba ɗari bakwai da sittin baka ganin ɗan adam ba ga gidan kowa ba wannan miƙiya ce kai kuma daga nan turku in ka ce kana son baki da kalibiya sai ka kilomita ɗari shida kaga dubu da ɗari uku kenan ko to kuma in ka shiga ƙasai kafin ka tar da gari sai ka kilomita kamar ɗari biyu duk sahara ce hilin Allah ne za a cinye mutanen kowa cinye ba to sama ta ɗaya ta ba haka take ba babu inda za ka ajiye ɗan yatsa ka sai musan mala'ika akwai cinkoso ko babu to amma wanda wai ka rika tunanin wai kun yawa ba an kamo ku ba ku dimi ya shi akwai yawan ina yawan na ku yake duk Allah zai iya kamo kowa sannan Allah ya sake cewa inna Allah ala kulli shay'in shahid lalle haƙiƙa Allah ala kulli shay'in akan komi shahidun shi mai shaidu ya halarce ki ala afa'alihim akan abubuwan da mutane suke aikatawa da muminan da kafiran hafizun mai tsaro ne li aqwalihim ga maganganunsu alimun sannan masani ne bi asrarihim da duk abin da suka koye a cikin kirazan su ma basu faɗa ba Allah ya san shi dan Allah ke cewa ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء ubangiji subhanahu wata'ala ce alam tara anna Allah shin baka sani ba in baka sani ba to bari Allah ya ilmantar da kai dan ka sani lalle haƙiƙa shi Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard duk halittun da ke cikin sammai da halittun da ke cikin kasai suna yin sujada ga Allah kaga anan an gama kowa da komi abin da ke sammai da kasai komi ya shiga to kuma ya Allah ya sake ware wasu sai ya sake ambata su yace wa shamsu wal qamaru haka rana haka wata shi dukkan su ma suna yin sujada ga Allah wan nujumu da taurari to me ya sanya aka ware rana da wata da taurari aka ambace su bayan kuma su- ai suna cikin abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai ko an ware su ne saboda ai ka san rana akwai bayin ta ko akwai masu bauta ma rana a wannan duniya akwai masu bauta ma taurari a wannan duniya akwai masu bauta ma wata a wannan duniya akwai masu bautar duwatsu a wannan duniya akwai masu bautar itace a wannan duniya akwai masu bautar dabbobi a wannan duniya da haka sai aka sake ambatar su cewa su din nan da ku kuke musu bauta to su kuma bayan Allah ne Allah suke ba bauta ba ka zama bawan bawa bawan bawa kuma ba zai samu yanci har abada saboda haka ha- ha- shirme ne kake da haka Allah ke cewa shamsu wal qamar wan nujum wal jibalu da duwar wasu wash shajaru da dukkanin bishiyoyin duniya wad dawabu da dukkanin dabbobi wanda ka sani da wanda bai ka sani ba haywanat wa kasirun minan nasi da yawa daga cikin mutane kenan akwai kasirun minan nasi yasjuduna aw'al lillahi da yawa daga cikin mutane suna yin sujada ga Allah a bisa zaɓin kansu don sun yi imani da shi wa kasirun wasu da yawa daga cikin mutane su kuma ba sa yin sujada a ganin karan kansu a zaɓin kansu amma inuwoyinsu suna sujada wa Allah amma su sun kafirta da ubangiji sai ya zamanto haƙƙa alaikumul azab azaba ta zama wajibi ta cancanta a musu azaba saboda ni ba su yi ma Allah da'a da ka dace ba sai Allah yake cewa wa man yuhinullah duk wanda Allah ya wulakanta shi fa ma lahu min mukrim baka samun wanda zai iya darajanta shi girmama shi menene wulakantawar Allah duk kafiri wulakantacce ne wallahi duk inda wani kafiri yake to in an ce kira wulakantacce gwada daya kai kila ma in ana bin ka bashin wadakantacce kamar ɗari biyu sai ya ga wani gungume man kafiri ya ce ga bashi na aka ce ai dai kaza sai ka ce a auna wulakanta shi a auna abin da ake bina a gani kila he an macu naka in an dauna nauyin shi ya wuce duk abin da ake bin ka kaga nan Allah ya tabbatar da kafiri wulakantacce domin yace wa man yuhinillah duk wanda Allah ya wulakanta shi waye Allah ke wulakantawa kasirun minan nasi wancan kasirun haqa alaihi mutsalat da yawa daga cikin mutanen can da azaba ta tabbata a gare su su ne Allah ya wulakanta su suka zama wulakantattu dalilin shi imanin su to wanda ya sami irin wannan fa malahu min mukrim baka da wanda ya isa ya darajarta shi baka da wanda ya isa ya ce mai kima ne da haka in kuka na wahala kuna cewa ai manyan mutanen nan kaza da kaza gane su ne ba ai ba inda za a wannan to su dai Allah ya wulakanta su kai kake shirmanka duk abin da za ka faɗa a kan yahudu zancen banza ne kake Allah ya yi ka sanin su ya ce mutanen banza ne ya ce ba su da amana ya ce ba su da alkawari ya ce mayaudara ne ya ce maƙetata ne idan ka ka zo ka wanke su ka wanke sai su yaudare ka sai muka ta faɗi da cirnaka ka da ka da kyankyaso ka ce ba mayaudara ba ne sun yaudare ka ko saboda haka dole ka yarda mayaudara ne inna allaha lalle allah ya fa'alu ma ya sha'u yana aikata abin da ya ga damar aikatawa domin wannan sujada malamai suka ce da rana da wata da taurari suna sujada ne a yayin da duk suka fara saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ma sahabban shi kun san inda rana a tadari aina tazhab aina tazhabu hadhihi hadhihi shams kun san inda wannan rana take tafiya sai muka ce in ji sahabban manzon Allah ko in ji Abu Abu Dharr Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon shi ne suka yi sanin inda take faruwa sai ce fa innaha tazhabu fa tasjudu tahta al-arsh tana tafiya ne he ta sujada a karkashin al-arsh sannan sai ta nemi izini sai a mata izini a ce ta koma ta fito daga inda take fitowa wata rana yau da gobe za ta nemi izini a kimata sai a ce mata ƙarshe koma ki fito daga inda kika fada shine fitowar rana daga yamma dan haka nan rana da wata bayi ne na Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake cewa in kuka ga rana da wata sun yi wani abin da ake cewa kusubi sun kisbe kar ku dauka dan mutuwar wani ne ko dan rayuwar wani a'a ayata ne min ayatin lahi ayoyi ne guda biyu daga ayoyin Allah mai rahama ba sa yin kusubi dan mutuwar wani ko dan rayuwar wani Allah ma ke cewa la tasjudu lishamsi wa لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون Allah ce la tasjudu lishamsi wala lilqamar kar ku yi sujada ga rana kar ku bauta ma wata wasjudu lillahi ku yi ibada ku ga Allah in kuntum iyyahu ta'budun in dai lalle ku masu bauta ne ga Allah ga Allah kadai za ku yi ta ba a yin ta ga wani dan in an hada bautar Allah ta wani Allah bai san tashi Allah shi ya kowa kishi ana agana shuraka'a da shirki ni ne mafi wadatar wani abin tarayya bana tarayya bawa da ni da wani man amila amalan akiraka ma'i gairi wanda ya aikata wani aiki sai ya haɗa ni da wani in ji Allah taraktuhu wa shirku sai in kyale shi da wannan wanda ya haɗa da shi in ce ni ba na tarayyar bawa in ni na isa ka bi ni ni daya in ka ga ka gama da wani na bar ma haƙƙin wajena na bar ma wannan din ya je ya biya kaga man amila amalan ashraka ma'i gairi haka kuma man amila amalan laysa alaihi amruna wa huwa raddun yadda Allah ya ce in aka haɗa shi da wani aikin ya ɓaci haka ma aka tabbata irin wannan uslubu aka yi amfani da shi wanda ya haɗa mandan Allah da wani wajen karɓar saƙo wajen koyi wajen biyayya wajen da'a kai ga wanda kake ma biyayya ya tsara ma tsarin addini ba yadda mandan Allah tsara ba mandan Allah ya ce ba za a karɓa ba ruwaya hadisin ya ta zo kala biyu man amila amalan laysa alaihi amruna ko fa huwa raddun man amala amalan ليس عليه أمرنا هذا فهو رد رواية تبي من عمل عملا أي رواية بيتكو وان رواية عائشة da wannan wanda ya aikata wani aiki ba mu muka ba da umarnin yi ba to mun bayar mishi wanda ya aikata wani aiki ba umarni ma laisa minhu wanda mu ba wani muka ce ayi to shi ma mun mayar mai me yasa aka ruwaya biyu ɗaya ta shafi waɗanda suke ƙirƙira bid'a in kai ka ƙirƙira to Allah bai karba ba wani kuma zai ce to ai ni ban na ƙirƙira ba tardawa ne ana yi da hina aka ce to kai ma Allah bai karba ba lahin ka dan me ka bi mutumu ka bi makaryaci sunan kawa makaryaci da haka da wanda ya ƙirƙira ya aka bi da wanda ba shi bai ƙirƙira ƙirƙira mishi aka yabi duka wanda Allah bai karba الله تعالى تريد سي الله كيتي هذان هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق
na'am to wancan hadisin da muke so mu kadin nan shedan ya mantar da mu shine man ahadasa fi amrina hada kaga man ahadasa shi ya kaga man amila kuma ba kai kaga bai aikin kade kai ganin ta tardo ta kai ana yi kai to ba ɗaya da Allah da zai karba wannan aya ubangiji tabaraka wa ta'ala ce hadha ni khatiban yaktasamu fi rafi waɗannan group ko in ce ƙungiyoyi guda biyu wasu ƙungiyoyi ne ɓangarori ne na jama'a wanda suke yin husuma cikin sha'anin ubangiji suwa ake nihi da wannan ɓangarori guda biyu malamai sun yi maganganu da dama amma in ka kalle ta maganar da imamu jarir ɗabari ya rinjayar ita ce haza ni khasimani ana nihin ɓangaren kafirai gaba ɗaya komin nau'i'ikan kafirci da ɓangaren masu imani a gefe don wannan ita ce za ta haɗa kowa da kowa na da da na yanzu da na nan gaba da duk inda mumini yake to kame da shi kamar ƙungiya ɗaya ce duk inda kafiri yake kame da shi kamar wani gurin ne ɗaya an gane ko kenan kamar an raba al'umma biyu ne tsakankanin imani ne da kafirci ta kowane lokaci a kowane zamani wanda shine bayanai bayanin da imamu jarir tabari akan fatar aya duk da suna cewa ta tafka ne akan yakin badar in an yi wannan magana an ce tsakankanin kafirci ne da imani kaga masu yakin badar din sun shiga su muminan da aka yi yakin badar suna cikin gurbin mumine ko su kafiran da aka yi yakin badar da su suna cikin gurbin kafirai da haka ana magana dai in ka ɗauko daga surar daga farkonta zuwa nan ai tana maganganu ne ta ɗauko tun daga kira na farko ya ayyuhan nasu ta koran baku inda darajar ta sa'a ta shehun ali ko aka zo sai Allah ke ce maka wa minan nasi man yujadilu fillahi bi ghairi ilmi wa yattabi kulla shaytanin mari sai aka zo wa minan nasi man yujadilu fillahi bi ghairi ilmi wala hudan wala kitabun munir aka zo inda Allah ke cewa minan nasi man ya abudullaha ala harf ko aka komo har zuwa inda Allah ke cewa innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara wasabiina wal majusa wal wan nasara wal sabi wal majusa wal ladina ashraku kaga ashe ana magana ne akan in ma nau'in kafirci wancan yayi kala guda wancan yayi wancan kala wancan yayi wancan kala tunda dai duka kafirci ne ba dole sai ya zama kala iri ɗaya ba daman banna yawa gari shi ya sanya wani malami ya yi rubuce rubuce akan nau'i yawan addinai in kana jin labarin yawan addinan sai sun baka dariya wani mutumin tsutsa yake bauta ma wani tsuntsu yake bauta ma wani gayan hura yake bauta ma gayan hura wani na shak dau wallahi kuma har anan afirka akwai masu wata dawo suna nan misali manoman nan za ga sun yi kumba sun yi sun zuba ma wani gadari wai dan a sami me dan a samu haɗi mai yawa Allah ne ke ruwa Allah ke da kasa Allah ke kaza Allah ke kaza amma shi wannan gadari yana zuba mai kumba ko ami shi kuma in an zuba kiyashi da sai ya samu abinci sai ya zo ya ta kwasa ganima ta samu kai sakare kiya shi ne hankali ko to kaga duk irin nau'in kafircin iri daban da mai bori da wanda yake yi a kiristanci da wanda yake yi kaza in dai ba sunnar annabi muhammad bace in ba addinin musulunci bane sunan shi ne sunan shi banna to duka hada su wuri daya magama dai a wuta ne illa hanyoyin da za a shigo ne kala daban-daban wannan ya biyo ta can wancan ya biyo ta can wancan ya biyo ta amma dai nan za a faɗi abinda turayen faransa ke cewa ku randebu to an yi randebu a jahannama magama an yi randebu a jahannama kaga kenan to su ko muminai hanya ɗaya ce ita ba ta da tantali baka ce a wancan in ya kala kaza shi ma imani ne wancan ma in ya kala kaza imani ne a a shi ya sanya ji inda Allah zai magana imani sai ya wahada hanya zulumat wan nur waje ala zulumat wan nur haka Allah ce ko sai ya yayi jami'i ga zulumat amma wajen annuha sai ya hadda shi saboda addinin ɗaya ne waje ala wannan kufur wal iman shine waje ala zulumat wan nur domin inda za ka gane al-kufur da al-iman ce ake nihi in ka shiga cikin sura inda wannan aya take can kusan karshe za ka ji Allah ya yi magana wa anna haza su daɗi musu ke ce fasta bi haza ɗayan nan amma su kuma a julma ha nau'i ne da yawa kamar yadda muka yi magana akan majusawa su ma ga su nan ko kaga wani nau'i ne da yawa wanda suke ce Allah bi ne akwai Allah haske shine Allah rahama akwai Allah azaba shine Allah duhu shi yasa Allah ya saukar da wa qala Allahu la tattakhidu ilahan ithnayn ai in ka lura mutanen makka ai ila hudunsu ba ba bi bane su da suke da gunki 360 a makka a dakin ka'aba kadai kuma kowanne akwai nashi na emergency aljihu ban da wannan 300 kuma akwai kai a gidanku in ko 50 ne to ko akwai nashi to kuma in za ka huta daga gidanku za ka kona ko za ka sako ta sayayya akwai dan wanda za ka sama emergency aljihunka saboda a hanya in wani abu ya taso sai ka gaya mishi shi yasa wani a hanya da ya ji yunwa ya sa na dabino aljihun shi sai ya ji yunwa yana yana neman zai halaka sai ya kalli gunkin nan ya ga dabino ne abinci ne sai ya ba gunkin hakuri ya ce to larura ta kama zan cinye maka kafa amma in mun je gida na ma wata da haka ya wuddo shi ya sujada ya sujada ya bauta mishi ya cinye kafa ya ga bai koshi bai cinye ɗaya ya ga bai koshi bai cinye hannun ɗaya ya ga bai koshi bai cinye cikin ya bai koshi bai cinye kan ya cinye Allah ya yi ramcen Allah ya an dawo ya wani Allah. Da ta da haka ne ko sakare ne. To haka kuma ka kaga ai in ka lura wannan su ne darba kuma kansu da yawa ne. To yaya za a ce la tattakidu ilahin isnai ba da su ba ake ana magana ne da mutanen Iran masu Allah bi masu cewa Allah bi ne kaga saura kaɗan su canko amma ba canko ba. Suna nan da 'yan wuta ne. sai aka ce to la tattakhidu ilahan zai inna ma huwa ilahun wahid to kaga kenan wannan ya nuna cewa Allah ɗaya ne shi yasa shi hanyar imani kwaya ne to hadha ne kasiman iktasamu fi rabbi waɗannan masu husuma su ne suke husuma game da ubangijinsu falladina kafaru lalle waɗanda suka kafirta qutti'at lahum siyabin min nar za mu yanyanka musu tuwahi na wuta a muke tabuwa ta wuta a mishi wando na wuta inda babban riga mai a mishi ta wuta inda rawani a mishi na wuta ya samu takalman wuta yanzu zai tahiya wuta dole sai an mai inifin kamar yadda kasan dan gidan yari yana da inifin ko bai da to shi ma za a mai inifin na tahiya wuta wa za a ma wannan inifin din kashiri shi za a sa mai tuwahi ba tsirara zai yi ba amma tuwahin na tagulla ne ita tagulla wani karhe ne da ya kowane karhe daukan zafi ya ga ko wayar wutar lantarki an yi da tagulla sai ga manyan abubuwa ko a shashi na bindiga da tagulla ake yi shi an gane ko ya komi ɗaukan zahi to ya amushi shakwara da jamfa na tagulla kuma a wuta wadda ya tana hursu yarin min nare so yanzu zaka ce to sama da kansu kuma ba komi kenan Allah ce a'a yusabbi min fawqi ru'usi madami ai za mu zubo ruwan zahi na wanka shaya ce ta jahannama wanda in aka yi wankan sai fata kai da tsaki sun riɗe sun riɗe kan ya huje ya shiga cikin hanji shi ma ya riɗe mutumin ma ya kare babu shi Allah ce koma da kai ya sa harbihi ma bi butunihim warjiru wanda abin zai rugulgu da duk abin da ke cikin cike shi da fata shi ma gaba daya duk za ta riɗe ta ruguje ta lalace wala hum maqami min hari kuma an musu tanadin kulaki jami'in kulki kenan ko da hausa ne ake kira jami'in kulki to kulaki amma na ƙarfi wanda aka ce inda za a ɗauko ɗaya a ajiye a duniya dukkan mutanen duniya da aljanu suka taru ba mu iya daga shi mutum shi amma da yake mala'ika mai ƙarfi da shi zai tallaba da bugu da shi matsani'u min hadid kullama aradu an yakhruju an yakhruju minha duk lokacin da suka yi nihin su fito daga wutai min gannin daga bakin cikin cikin da suke ciki uidu fiha sai a mayar da su wa duku azabal hari a ce musu ku dandana azabal hari muharrik kenan me me me kuna me tsananin kuna to ya za a yi dan wuta da ke daure yana da bibiye an nade shi an nade an nade an kulle an sa kusa an buga ina magana gudu domin a nan aka ce aradu an yakhruju suna nihin kaman wani abu ne a duniya sai ka sai kaman wani katon gida ne an zo ana guje-guje ya rufo kofa a rufo shi ba haka bane lokaci ya go dan haka a- a wuta ba haka bane ita wuta ba su suke nihin gudu ba idan ka je in matar ka tana abinci in ta sa waken miya in ruwa ta fasa ka lura da yadda waken yake ai za ga ya kasa ya sama waken nan da yake tafasa ruwa da kai da sama da danki kada ya san yana yi ba wuya bace ta kai shi haka to shi ma dan wuta a wuta haka za ka ga yana kasa yana sama wuta tana juya shi to su kun mala'iku sai su kabugo in ta daga shi sama sai su kabugo sai ya koma haka ne ake nihi da wuta ba wai suna nihin wuta ba ina wanda ke dore da wuta wanda Allah kama ina magana kurciya to ƴan uwa a nan za mu dakata amma idan Allah ya kai mu gobe za mu sake maimaita wannan aya ubangiji Allah yi mana albarka gaba daya Allah ka gafarta mana Allah ka sa mu shiga da imani Allah ka zama da mu lafiya Allah ka kara ma wannan gari albarka ka kara mishi san manzon Allah ka kara mishi mabiya sunna Allah ka shirye mutanen garin nan ka sanya albarka a rayuwar mu kuma Allah ka shirye da mu Allah ka ba mu zaman lafiya da lafiya mawadatan da suka taimaka Allah ka taimaka musu a kasuwanci wanda suka taimaka da shawarwari da ɗan agaji da kowa Allah ka taimaka ma kowa a rayuwar shi Allah ka mana kira alkhairi Allah ka samu cika da imani subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh